أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أصدق الصادقين حسن ومعنى أكرم الكرماء على الله سرا وجهرا أقرب الممكنات إلى الله بدءا وعودة أعبد العباد عبادة إلى الله إنسا وجنا وملكا أصدقي وأبلجي وأودعي وأسرحي وأتم وأكمل وأشرح وأنور من يمشي على الأرض لهجة نبينا ورسولنا وشفيعنا وحبيبنا وملاذنا ودليلنا إلى ربنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الأخيار وصحابته الكرام ومن تبعهم في إحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwa jama'ar musulmi, hususan ku da Ubangiji Allah ya ƙaddara halattowanku wannan zawuya tamu mai alhairi mai albarka a wannan la'asariyar, da kuma ku da muke tare da ku ta tsanin kafar rediyo albarka bauchi takwas zuwa taran kowane safiya muna tare da ku. da kuma ku da muke game da ku karfe sha biyun dare zuwa sha biyu da rabi da kuma wadda muke haɗe da ku ta tsanin social media da kuma mutanen ƙaramar hukumar alƙaleri ta community radio kowa dai da sunan shi da darajojin da Allah yi wa kowa ina gaishe mu da gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna la'asariyar asabar ce kuma la'asariya ta goma sha tara a cikin watan tara watan ramadana a cikin lissafin hijira na jagoran bayi a fadan mahalicin bayi alaihi salatu wassalamu fitan nan tasa barin samansa koma sa madina bana daɗewan faruwanta shekara dubu da shekara ɗari hudu da shekara arba'in da shekara biyu Allah ya kuma ara mana aron dama da zarafi za mu ɗora daga yadda Allah ya ƙaddara jiyan muka tsaya cikin wannan aiki mawuyaci aikin da wasu ta kai suka bi suka dace muna fata ubangiji Allah ya ƙaddara mu ma mu dace kana tare da mu sannan kuma wasu kuma kun ga ta kai suka bi sai kuma aka yi menene sai aka zane to muna fata Allah Allah kar ya sa mu cikin wanda suka zane muna roƙo ubangiji ya sa mu cikin wanda suka dace jiya mai mana karatu alaramma malam abubakar muhammadul amin ya karanta mana aya ta casa'in da hudu kuma Allah ya ba mu iko cikin wannan sura ta uku suratu ali imrana yanzu kuma zai karanta mana aya ta tasa'in da biyar a wannan dai sura ta Ali Imrana wato ƙul صدق الله بسم الله كرم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الله أكبر ولله الحمد Ubangiji ya zaɓi ya buɗe wannan jimlar da aiki ta umarni ƙul larabawa a yarensu na larabci suna da aiki kashi uku aiki wutacce aiki fararre zuwa ci gaba da yi da kuma aikin da aka ba da umarni yanzu wannan tunda muka samu wasalin jazma shi ya ƙare harafi na biyu ya zama ƙul to labudda an ya kuna hazal amru labudda an ya kuna hazal fi'ilu fi'ilu amri umarni umarni ne kuma dama dole ya zamanto majazumul akhir ko kace majazumul akhir kuma wannan jazma ta bayyana ƙarar saboda harafin harufan bai shiga a ɗaya daga harufan ciwo ba da aka yi zamanto kenan qul fi'lu amrin ne mabaniyun ala sukuni لا محل له من الإعراب والفائل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت يا رسول الله annabin da ya isa ne aka gaya mar ya gaya ma al'ummar duniya ka ce sadaƙallahu ka ce Allah ya gaskata maƙiya Allah sun ƙaryata ke ka ce Allah ya gaskata wadda ba sa bin manzan Allah sun ƙaryata cewa Allah ya gaskata manzonsa ya gaskata kuma da ka kul sadaqallahu fattabi'u millata ibrahima hanifa yahudu da nasara annabi Ibrahim baba Yahudu baba na sare bane ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan musulma kenan ya tabbata hanifan musliman nabiyullah Ibrahim to sai annabi aka ce ka ce Allah ya gaskata ki ya aiko ni kamar yadda ya gaskata ya aiko littafin da aka aiko kafin da zuwa da nawa to ka ce inda gaske yahudu da nasaran zagayen madina da da makin yahuda da nasaran ko ina in dai shirya kuke nema to fa tabi'u millata ibrahima ku yi maza maza ku ajiye shirme talalaciyar zance da ya ku ku zo ku ji addinin annabin Allah Ibrahim Ibrahim bin Tariq alaihi salam hanifan wannan alawaza ne wato wato nan hali me addinin yaya halin addinin hanifan ya karkata anil adayanil kaziba ya karkata barin addinan ƙarya da ƙarya wa ma kana minal musyrikin a gaya muku faru quraishu tutiya kan tutiya har ma sun ajiye ƙahon ragon da aka fanshi nabiyullahi isma'il azzabe a jikin ka'aba suna gwada zo hajin jahiliya suna ce kun gani daka wannan annabin Allah Ibrahim zai yanka ɗansa Allah ya kwanci ɗan kun ga ga ma kafar ragon wai suna nasabta duniya su gane wai suna annabi Ibrahim ne amma fa suna jikin lati da uza da hubalu da manatu ba sa bin an ibrahim an ibrahim ya barranta barin su sun barranta barinsa maganar ajiye kafo kuma gaskata tarihi na cewa wa fadainahu bi zibhin azim sai muka faɗi ɗan nan guda ɗaya sal wadda baba zai yanka shi bi zibhin da wani irin abin yanka azimin azimul jissati ko azimul qadari amma azimul qadari shine a balagu tunda rago in dai girman jiki ne kaga raƙumi ya fi saniya ya fi to amma daraja fa tun da shi Allah ya zaɓa a yi fansan kakan ma'aiki da shi to ya zama to shi ne a azamu kadara ta haka kenan وما كان من المشركين أن إبراهيم عليه السلام daga tarihu kwata-kwata bai cikin mushrikai da haka in dai mutum na shirka kuma na iddi'a'in addinin annabi ibrahim yake bi to wannan aya ta karyata shi ta ce in dai haka ne sai dai ya bar shirka ya bar kufuru ya bar inadu ya bar zuhudu ya bar shirku ya dawo ya bi addinin annabi ibrahim matsayinsa na muwahidi muwahidi wannan raddi ne ubangiji ya zaɓi ya yi ma masu ƙaryan dangantakan addinin kafirci da annabi ibrahim yanzu wannan kenan ba sa tare ba sa tare mai rabawa wanda in ya raba ya rabu shine allah to ya ce ba ba yahude ba ne annabi ibrahim da aka yahudawa ƙarya ba ba nasare ba ne da aka nasara ƙarya suke addinin ma'aiki shi ne addinin annabi ibrahim za ka kenan mun gode allah mu ne zuganda za mu fiye kudu tinkawon mu na annabi ibrahim mun haka mun gaskata za mu kuma ƙaryata nasara samu ne al'ummar da muke dabdab da Annabi Ibrahim saboda ubangiji Allah haka ya faɗa inna aulan nasi bi ibrahima lallazina tabauhu wa hada nabi sallallahu alaihi wasallam kaka annabi rama na annabi ibrahim ne mu ma jama'a sama na annabi ibrahim mu mun gaskata yahudu nasara kuma sun kalli jiya mun ce yau za mu shiga gonan gaibu gaibu fa inna lillahi wa inna al-gaibu wannan littafi ga wadda jiya ba su zo ba mun ce wannan littafi littafi ne da aka rubuta shi a saudi arabia kuma marubucin shine abubakar jabirul jazai shine mai littafin nan ta min hajjul muslim din to shi ya zana wannan hazal habibu muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi ya muhib muka ce to shi ma na cikin kayan hujja ya gwada annabi ya san gaibu amma ba fara da shi za mu yi ba bari mu fara da ta'arifatu shin ma me ma kai guntuku abinda ali ke gwadawa masu inkarin sanin gaibin ma'aikin nan in ka rika su ba ma da dare ba malam da rana ka ta ba tsumagiya ba bulaliya ka ce ya maka definition real definition na gaibi amma an koya masa fisgawa da mene da kai farmaki kan ma'aiki ne bai san gaibu ba me gaibu shi bai ma san me gaibu manya sada su hadihir ummati sun rabu suka ce to a haƙin yare in an ce algaibu me balarabe yake nufi duk sanda ya faɗi algaibu suka ce alghaibu fi kalamil arabi kullu ma gaba anka kullu ma gaba anka ai ma gaba an nazarika an ilmika an ma'arifatika a gumbalarabe shine gaba suka yi kuma istihadi balarabe yana da madana alghaibo shi sa ma a zancensa yana da gabati shamsu in yake gabati shamsu yana nufin ta gayyaba ta gayyaba rana ta yi ne ta ɓuya sai ce gabat da gun balarabe a shamsu mu'annasa ce alƙamar kuma muzakkar shi yasa ce gabat balarabe an samu a yarensa yakan ce a gabatin mar'atu fahiya mughayyabatun idza ghaba an azawjuha balarabe yakan ce a gabatin mar'atu an ɓuya barin ganin mace wato an ɓuya ma mace ba ta ganin mijinta sai aka ƙara alif a ya zamanto kenan a gabatil mar'atu fahiyya mughayyabatun idza gaba anha zawjuha in dai mijinta bai nan to miji ya ɓuya kenan an an ɓuya ma mace ba ta ga mijinta haka ya dawo kenan dai duk abin da ya ɓuya aka gagara gani a gun balarabe na kiran shi mene algaibi maluman tafsiri tunda alghaibun na a ƙur'ani Allah ya faɗe shi ya sake karrara shi ya faɗe shi karra ba'ada karra marra ba'ada marra aya ba'ada aya sura ba'ada sura to sai suka ce to bari su faɗi yanda salaku hazihin ummati a immatul huda suka fassara gaibun nan firkan farko malaman farko suka ce alghaibu Allahu subhanahu wa ta'ala shine alghaibul mutlaq shine saka gaibu sake babu kai Allahu akbar jama'ar musulmi Allahu shine fassarar kalmar gaibu a Qur'ani in ji masu kayan almufassiru to yanzu akwai wanda ya kai annabi sanin Allah an samu wanda ya yi daidai da ma'aiki wajen sanin Ubangiji yanzu idan a wannan fasara ta azumratul ula cewa al-ghaibul mutlaq Allah ya tabbata manzo Allah ya san Allah ya tabbata manzo Allah ya san kai ba kawai ya san kai ba babu ma dan da yi tarayya da annabi yayi darajar sanin da annabi ya ma Allah babu ko mala'ikatul muqarrabuna ba su kai manzo sanin ubangiji shi fa ya gaya mana a hadisi kudusi da harshen da ba a gyara ma wasali kuma ba a gyara ma harafi yake li waqtun ma'allahi la yata'uni fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun ya ga sabai ce kun gani ni daya na nake da wata dama ta ganawa da ubangiji babu kowa daga zaki sai ni komi kusancin mala'iki an take shi baya waje komi girman annabi aikake bai taɓa isa wannan gabar ba sai ni yanzu in mun ɗauka al-ghaibul mutlaq Allahu ne to ya tabbata manzo Allah ya san menene zuga ta biyu ta al-mufassiruna a tafiyar mazhabin ahlus sunna wal jama'a suka ce al-ghaibu a qur'ani al-qada'u wal qadar suka ce in an ce gaibu ana nufin abinda Allah ya hukunta ya zartar da doka da kuma abinda Allah ya kaddara na makadiru alka'iniya ce shi ne kai akwai halitta cikin jinnu cikin insu cikin malaku wadda ya kai manzan Allah sanin alƙada wal qadar abin da Allah ya hukunta manzo Allah ya fi kowa ganin abun a matsayin hukunci yankake kuma ya fi kowa fara sallamawa da miƙa wuya. Alƙadar duk abin da Ubangiji ya ƙaddara wa kanansa da faruwansa manzo Allah ya riga kowa sani tun da shi ne farkon halitta. Na ji a goma farko na kama da ruwa ya cikin ummahatu da alƙaluman a'in masu ruwa cewa annabi yana haske yana tasbihi tun ya rage shekara dubu biyu halara ta halitta annabi adam ya ka yafi kowa sanin hukuncin ubangiji ya fi kowa yadda ya fi kowa sanin kaddare-kaddaren da Allah ya kaddara akan bayinsa to tunda al-ghaibu al-qada'u wal qadar ne ya tabbata manzo Allah ya san al-qada'u ya san al-qadar ya tabbata manzo Allah ya san mene ya san kai maluma na uku suka ce al-ghaibu al-qur'an wa ma fihi min al-ghuyub la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah suka ce gaibu alƙur'anin nan ne shi Allah ya kira shi gaibu wa ma fihi da abin da ya zo a ciki minal guyubi na daga laburburan koyayyun al'amura suka ce su a fahimtar su in an ce gaibu ana nufin alƙur'anu wa ma fihi minal guyubi to yanzu akwai wanda ya kai manzo sanin alƙur'ani akwai wanda ya kai manzo sanin gawa mizu na ulumin ƙura'ani na babu to ya tabbata kenan wannan alfirƙatu salisa suka ce alghaibu alqur'anu wa ma fihi min al-ghuyubi to annabi ya fi kowa sanin qur'ani gun sama aka ji alqur'ani ya fi kowa sanin abin da ke ciki na laburbura koyayyu don shi aka fara gaya mar kuma aka tsinci abin da aka tsinta a bayanin da yi da wannan ma'anar cewa alkur'an wa ma fi min al-zubi shine gaibu ya tabbata ma'aiki ya san ban ji ba ya tabbata ma'aiki ya san gaibu katagori na hudu suka ce algaibu da Allah yake faɗa a Ƙur'ani da larabawa ke furtawa ko hadisi ke faɗa suka ce kullu ma akhbar bihi rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mimma la تحتدي إليه الأقول من أجراء الطاعة وأذاب القبر والحشر والنجر والصراط والميزان والجنة والنار الله أكبر katagori da hudu suka ce su abinda suka gane ma'anan gaibu suka ce dukkan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari daga irin ilimin da ba a riskansa a zuwa makaranta ba a riskansa a ɗaukan karatu daga bakin malami sai dai wahayi sai dai wanda ya isa a isar da shi ya gai suka ce misali alamomin ta da kiyama suka ce gaibu ne azaban da za a yi mamamaci ko maciya a kabari suka ce gaibu ne taro yawmal hakari shi taron a ina za a yi taron wace za a fara taron me sirrin taron suka ce gaibu ne busa kafo mutum da na cikin kashi ya rududdige ya rayu ya fito annasharu kenan ya motsa suka ce gaibu ne siraɗi daga ina ya fara daga ina ya tsare gaibu ne yaya tafiyan shekara nawa ne hawa sannan tafiyan shekara nawa ne noman sannan tafiyan shekara nawa ne gangara suka ce wannan gaibu ne mizanin da za a auna aiki فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية الله أكبر ميزان نأون أعمال الصالحات لأعمال السيئات كيف فش والجنة الجنتين درجة كان درجة في فيكم وجه نعمة irin halittar da za a zuba a cikin kowace aljanna me ga me a ciki me kanshin aljanna me daɗin abincin ya matan suke yaya gadon yake duka wannan gaibu ne wannan da kuma kurkukun lahira Allah tsallakar da utacen nan jahannamu uwa maba da nono daga cikinta ake fidin dukkan shari masoran utacen yanda firdausi la'ala ita ce ummu na aljinan to jahannama ce ita ce ummun nera to Allah ta iyakanmu da jahannama sai dai a nan a karatu Allah ka sa ba ma cikin juzu'un makasumin da za a nika mata yanzu jama'a musulmi Allah mun tashi kiyama azaban kabari taroran taron rayuwar matacce a kabari ya tashi ya zama mutum sira'i mizani aljanna wuta to kasar gudun maluma na hudu kuka ce alfirkatun raji'a suka ce su wannan suka hada suka gane in an ce gaibu wa'annan abin a ce kenan kun ga wa'annan abin da muka lissafa abu takwas suka ce shi ne ake ce ma algaibu ko ilmul gaibu to ban sani ba ni da ku a bakin wa ma aka ji a karaɗo sa'ati da ƙarfi azabul ƙabari agunwa aka samu yawmul hakari agunwa aka samu annakaru ba'adal mauti agunwa aka ji asira har matambaya bakwai akan sira ɗin agunwa aka ji abunwa aka ji maganar almizanu ko almawazin abunwa aka ji aljannatayyan nan abunwa aka ji utacen nan to kenan wannan ma in mun tsaya wannan ya tabbata kenan muna da lafi mu tsaya a kowace faɗin duniya mu ce annabi ya san Allahu akbar Allahu akbar in ka ɗauki littafin al-muharrar wajiz tafsirin al-imamu ibn atiyya mujalladin farko shafi na ɗari da arba'in da shida shi fa abin da ya faɗa yake da jawabin nan na maluman da muka fara kirgowa da wannan yace fa ba fa daban ba yace babu at-ta'arudu babu fito na fito duka in ka haɗa su yake kana iya duka su duka ka ba su ma'anar gaibu duka abin da suke su faɗa kowace hujja tsayayya ce na lillahi bal ya ƙa'ul gaibu ala jami'iha المفسر الكبير ابن عطية الكوفي ya ce ana iya haɗa su duka a ba su ma'anan gaibu kuma tayi in ji malamai jama'a musulmi yanzu mun karɓi magana daga malumar tafsiri kan ta'arifatun lafazin algaibu amma mun fara da haƙƙin yare balarabe na nufin gabati gamsu rana ta yi ne ta faku a gabatin mar'atu an bar mace mijinta ya yi tafiya mijinta ya ya barin ta gan tukuna muka zo mu karɓi wa'innan kuma manya-manyan maluma ga yadda suka ba ma gaibun ma'anoni kuma ni da kuma yi tambaya duk abin da aka fasara gaibun nan wanne ne manzo Allah bai kai ya sani ba an samu riwaya daga sayyidi Anas dan Maliki Allah kara mashi yadda yace annan nasa sa'alun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wata rana muna masallaci muna zaune mutane iya nufin sahabbai yan uwansa suka dinga tambaya wa sayyidul wara suka dinga tambaya wa kanzul baraya suka dinga tambaya wa sirajul awwalina suka dinga tambaya wa atammil waraja an wa abharhum kula yace hatta afafuhu yace na lura har sai da suka fusata wato ko sun yi tambayar koyayyun al'amuran da yana tausayin kansu bisket ɗinsu memorinsu bluetooth ɗinsu bai kai ɗauka ba to shi kuma bayan so ɗayan mu ya je wuta to sai tambayar ya ba su amsa ya ba su amsa amma sai da anas yake sai muka ga tambayan kamar ma ya kosar da shi ko ya fusata shi sallallahu alaihi wasallam ai ma'ana sa'aluhu sun yi ta tambayarsa hatta afuhu har sai da suka ƙosar da shi fisku ali cikin mene tambaye tambaya amma dai kowace tambaya ba su amsa hatta afuhu ai hatta taqassu fisku ali in ku ɗauki littafin nan na luga a nihaya mujalladin farko shafi na ɗari hudu da goma akwai albidaya wan nihaya wancan fitaraya wancan ibnu kafirin imaduddin damaki shine ya rubuta albidaya wan nihaya fitaraya shi kuma dan kafir hijira shekara ɗari bakwai da saba'in da hudu duniya ta rasa nan kuma an nihaya ta ibnu al-asiri ce tana magana a kan ɓoyayyun kalmomi don ka zo a hadisai da kuma hadisan da an nesa da jinsu kuma fi a fawa'idu jamma to an nihaya wannan muke magana mujalladin farko shafi na ɗari hudu da goma duk tambayan nan da aka yi ma'aiki ya ba da me fa'idan da za mu samu a nan ba tambayan da aka mar a wannan ranar yake bai sani ma zahara min hawa ma gamuda sai dai am nan kuma yanzu fakaraja za ka yau wata rana sai ma'aiki ya ba cikin gida ya fito gun almajiransa ya tadda zuwa masallaci na zuwa fasa idan mimbara na zuwa sai ya hau mimbari aka kira sallah kowa ya ji kiran sallah ba lokacin sallah ba aka zo masallaci aka yi janka ana ana jira ya yi bayani yace kun san me nake za ku yau suka ce da Allah da kai kuka sani yace to yau na yau ba wanda na ma'abuwa duk abin da kuke so ku sani ku tambaye ni ko menene yau na ba ku kaina zan amsa ku saluni yau gani yana so ya gaya musu kalan da ba su san shi ba sai yau yau din ya fito a halara dai ya fito a farizul ka'inati yau a singula ya fito saluni gani na ba ku kaina ko me ban muku iyaka ba ku tambaye ni ko me yace la tasaluni an shay'in yace ina gaya muku ba abin da za ku tambaye ni anan illa bayyantuhu lakum sai na muku bayanin sa ma dumtu fi maqami haza ina nan ba yi na tafi gida ba anan za ku yi tambayar ko me tambayar annan dan ba ku amsa ma dumtu fi maqami haza falamma sami a zalikar ƙaunu da sahabbai suka irin wannan yaye labule da aka yi yau ba shi musu kome a ranmu sai suna sunkuyar da kai fakatu ba mai taɗi da ɗan uwansa yau farjinin yau gunjin da aka yi baƙuwar gunji ce a makarantar sake ɗaukar annihaya marja'in mu na farko mujalladin farko shafi ɗari hudu da goma za ka sake ganin ma'anan aranmu ai sasa su falam yujibu wara'ibu sai suka razana an ya kuna baina dai amrin kad hadara suka ce a karfa kiyama ce annabi yau na mana karatun ƙarshe daga wannan maganar sai fa taki kiyama saboda ba a taba musu wannan din ba yau qala anakun sai anan ce sai na zama al faj'altu sai na kazance altafitu ina waiwaye yaminan ta dama da ni in ga wani hali sahabbai ke ciki wa kimalan ta haguna da ni fa idan kullu insanin lafu ra'asihi fi saubihi ya baki yace duk wanda na leka sai na ga kansa na sunkuye ya lullube kansa da tufafi kuka yake karba kukan menene kukan razana yau an musu lakcan karfe a zasunsu Allahu akbar me so ya ga wannan ya dau sai muslim asahi ta al-imam muslim bin hajjaj bin muslim ne kushairi kana magana abul husain nisaburi muslim da hijira ya kai 261 ya bar duniya ka dau sai muslim ka duba kitabul fada'ili ka duba babu tawqirihi sallallahu alaihi wa sallama babin falalolin girman annabi sallallahu a mujalladi na hudu musulmi ya kawo shafi na dubu daya da dari takwas da talatin da hudu abinda za gani kenan nan wani saƙo ne muka sa a nan me yasa muka ɗauko hadisin nan cewa annabi ya taɓa gaya ma duniya duk abin da ake ku a sani a tambaye shi me ake gwada maka Allah ya ba shi komai ya san komai wani ya kuskura man ya fito akan mimbarin nasa a tsakanin jahilan nasa ya ce ku tambayan komai daka ki da ran yau aka ma kaciya kurun bai sani ba kar ma su hana ji maganar nafsi da nufusu shi gundarinsa shekarar nasa talatin da amma bai da tarihi ranni a kamar farjani ka wahala ma ka tambaye ki aya kaza kaza amma manzo ce ko ne yace la tasaluni an shay'in illa bayyantu lakum ma dumtu fi makani wannan muke nema a matsayin shimfiɗa muka ɗauko hadisin sai muslim da ka ɗauka mujalladi na hudu shafi na dubu ɗaya da ɗari takwas da talatin da hudu Allah sarki manzon Allah annabi Muhammadu an idar da sallah in ji sai ji abu hurairata jauti abdurrahman bin sakrin radiyallahu anhu a an idar da sallah sai ma'aiki ya juyo ya ce musu hal tarawna qillati ha huna sanda na yi na daidaita ina liman kuna bina a baya shin yanda nake ganin ka'aba daga inda nake sallah kuma kuna ganin ka'aban daga inda kuke Allahu akbar hal tarawna qillati haula fa wallahi yake ba maganar ka'aba ba da yake gaba da ni ina muku rantsuwa da Allah ma ya safa alayya ruku'ukum wala sujudukum inni la arakum min wara'i zahari yace ku yace ku bar maganar mamakin ina nan Madina Allah ya ci sumo Kaaba an kauda dukkan hujubu an kauda dukkan anasiru an kauda dukkan shajaru asjaru jibalu rihu gidaru buyutu dukkanu duk an kawar kar ku yi mamaki ku bar ganin ina ba ku baya ina muku rantsuwa da Allah mai kyakkyawar ruku'i a cikin ku na sai mai tsumbure da ƙoro ina ganin mai cika sujada a cikin ku bai ɓoye mun ba wanda yake kyauye sujada bai ɓoye mun kuma kun ga sai da ya rantse fa wallahi la yakfa alayya ruku'u ruku'in ku ta cika ko ta ta waya bai ɓoye mun ba bar ganin kuna bayana ina gani wala ku zo da kom haka ma ku jadan ku ku bar ganin waina kafa goshi kun kafa ina gani kana da wannan limamu ka taba cin karo da shi malam idan ka bi liman sallah aka idda sallah yace maka malam kuma ana sallah kana ta waiwaye to ka je ka sake sallah ya waiwayo ne liman wallahi kai alwala kurin ga mutabala ya juya eh yayi kallar yayi satan gani bai da wannan kwalitin sai muhammadur rasul wannan kujerar ta mahaifi shi ɗaya ne yace inni la arakum wara zahari yace kai ya kamata ku sani ina kare muku kallo ta bayana yana nufin bidulin sifatin ba sai zuwa me ina za mu samu wannan ka dau sai hul bukhari hadisi na 418 kitabu salati a sai hul bukhari ka duba babu izzatil imamin nas fi itimami salati babin wa'azin da liman yayi ma mutanen bayansa kan sha'anin cika sallah da aka yi ido biyu da wannan kayan al'ajabi wanda ba limamin da ya taɓa hawa wannan kadarin kuma ba wanda zai iya hawa sai muhammadun rasulullah in ba ka da bukhari ka ɗau sahihu muslim hadisi na ɗari hudu da ishirin da hudu a sahihu muslim kitabu salati babul amri bi tahsini salati a nan za ka gani in ba ka da asahi ta imamul bukhari buhari hijira ɗari biyu da hamsin da shida aka bi sunaji allah ya ji kansa in ba ka da asahi ta imam muslim muslim hijira ɗari biyu da sittin da ɗaya aka bi sunaji to ka ɗauki al-musnad ta sharifin nan jikan ma'aiki imami ahlus sunnati wal jama'a al-imam ahmad Imam Ahmad ya kawo a mujallabi na biyu na al-Musnad dinsa shafi 302 zuwa 365 zuwa 375 duka ya gaya maka yanda kakansa ya ba da labarin na ganin Ka'aba yana ina yana Madina na ga wanda ya ruku mai kyau na ga wanda ya bata na ga wanda ya sujada mai kyau na ga wanda ya bata yace kai abin da yake ba na ina so mu ba ka da wannan sauke da la'inun nubuwa ta imam al-baihaqi mujalladi na shida sati na saba'in da uku baihaqi hijira ɗari hudu da hamsin da takwas ya bar duniya mun ji wannan Allah ya babu من أخباره صلى الله عليه وسلم بالكوائن بعده فوقعت كما أخبر معلومة سنة نونن أشكين أمهات kutubu sunnati suke da badi da wannan badin za mu gaya maka min akabarihi daga wasu abubuwa da manzo ya labarta su bil kawa'in cewa za su wakana bayan sa ya yi tabligi ya koma ga rahama abin za su wakana ya faɗa ɗaya bayan ɗaya ya faɗa filla-filla fawaka at kuma ta faru kama a kabara kama yadda ya faɗa wanda ya ce da kai manzan Allah bai san gaibu ba shi karancin abinda za ka aji shi a mukami ka ce bai je makaranta ba an huzaifa ta min yamani radiyallahu anhu qala laqad haddathani rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bima yakunu hatta taquma sa'atu غير أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة منها جماعة مسلمين babin da muke magana yanzu a sayiwu musulun shine babin da aka kawo maka wani abu daga labarin da manzo ya faɗa cewa za a yi a bayansa kuma abin yawa kana kal da kal kama a kabara kamar yadda ya faɗa in ka ɗauka ma'anan gaibu a wajenka abin da bai zo ba shi ne gaibu don zuga shi annabi ya sani ba ya sani ba ya sanar ma ko zai mutumin lemani ɗaya daga cikin ma'abuta sirri kuma wanda yake da sikelin auna nifaka ya tsoro a musuluncin ka ko bai tsoro ba shi wannan ko zai yana da wani shi sa in gari ya waye akan yi layi a gidansa jiya dai kafin a shiga bacci malam huzaifa na zo ka duba ya sake ba nifaka to yanzu kuma gashi an kwana a duba ne ko nifakan ta zubo cikin dare har sai na umar ya kan ji a tantance wata mai anan mai zaɗan ba maganan ciwon nifas ake zuwa ba a'a tarin fuka tarin fuka ka je a duba wannan tari ya yi yawa ka je a duba kyauta ne dubawa maganin kyauta to malam ka warke daga fuka ka mutu da nifasa an warke an warke ba yanzu an mai da kai abin tsoro ba sai ake ba ka tsoro da shi ba sai abin gaban tsoro ba tarin fuka iya illanta in ka mutu ka fi ƙarfin nifaqa kuma daga mutuwan ne ka shiga bala'i innal munafiqina fi darakil fani min an-nari wa lan tajid lahum nasira kowa dai je aljanna masu zunubi amma munafiki nan nan gani nan bari kuma shi za a yi kulo da shi a ɗauko kuffaru shuraka'u ko mushrikuna a ɗauko duk wanda ka san kangararre ne malar lodin akan munafukai ake su ne fasta kulo kare shi zai ba ana cika a gidansa sahabi na tsoro kada ya mutu akwai ɗan tsofanin nifasa a ransa to wannan ku zai zai ma Allah ƙara mace da ga abin da ya faɗa ya ce haddasani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah ya karantar da ni tsiran Allah amince Allah ya tabbata kansa me ya gaya ne bima ya kuno da duk abin da zai faru malam ka ji wannan riwayar manzo ya karantar da sahabinsa ɗaya tas bima ya kuno da duk abin da zai kasance a lokacin bai kasance ba na gaya mu za a yi kaza za a ga kaza kaza zai wuce bayan kaza bai kare ba hatta ta koma sa'atu har sai da ya gaya mu tashin kiyama daga san da suke zaune duk abin da zai wakana har busa kafo malam in ka ɗauka sanin abin da bai zo ba shine gaibu to huzaifa anan ya gaya maka ba ma ma'aiki ba shi ma daga arzikin annabi annabi ya karanta yace gaira anni lam as'alhu yace ni kawai inda ne kusuri na manta ban tambaye shi ma ya ruju a halal majalis minha a cikin abubuwan guda nawa ne za su kullo iya madina kawai a nan ne kawai sai ban yi tambaya ba amma a duniyance gaya mun komai da zai faru na murna da na kuka hatta ta koma sa kuna tsamman da ya tambaye ki da mun sha sharhi da zai gaya mace a iya madina za a ga kaza zai faru shekara ta kaza za a ga kaza wani zai zama kaza wani da ya gaya mar iya na madinan da ya zama to sharhi daga abin da ya gaya masa duk faɗin duniya ne sai hu muslim za ka ɗauka